Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau talata sha biyu ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya daidai da biyar ga watan Mai miladiya dubu biyu da ashirin. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juz'i na biyu na maulan musa faidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na 154 muna cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 67 malam muhammadu mubarak zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المادري والتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر يوم أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين a wannan aya wadda a karanta ta yanzu tana karantar da mu kuma tana koyar da mu kaifiyar yadda ake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin Allah tabaraka wa ta'ala duk inda zaka ji ya kira shi haka zaka ji ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil kumin laila illa qalila haka zaka dinga ji Allah tabaraka ta'ala yana kiransa sabanin sauran annabawa su sunayen su ake kira ya adam uskun anta wa zawjukal janna ya nuhu bid bi salamin minna barakatin alayka ya ibrahim qasaddaqta ru'ya ya musa inni istabaituka ala nas bi risalati wa bi kalami ya isa ibn maryam azkur ni'mati alayka ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya ya yahya خذ الكتاب بقوة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أما ذاك تبجين يا محمد وقرآني كوديما to shi ne za ka ji Allah yana kiran saka ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik amma duk da haka Allah ta'ala ya ambaci sunan manzo Allah guda biyar a Qur'ani saboda gudun kada munafukai ko yahudawa ko wasu shaidanu su ce ai ƙur'anin ma ba nashi bane littattafan annabawa ne ya je ya ɗauko ya ce nashi ba ku ga ba sunansa ko ɗaya a ciki ba ga sunan ibrahim ga sunan nuhu ga musa ga isa ga daudu ga sulemanu alalabi na alaihi salatu wasalam amma babu muhammadu ko ɗaya a cikin qur'ani inda littafinsa ne ai da an faɗi sunansa sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم to malamai malaman tafsiri sun yi saɓani a cikin wato wannan aya a cikin saukar wannan aya sababin saukarta waɗansu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne da sababin wani balaraban ƙauye wani balaraban ƙauye shi ne ya zo zai kashe manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala sai ikiyaye shi sharrin wannan balarabe wallahu ya asmuka minan nas ya gaya masa haka a abin da ya faru manza Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi tafiya shi da sahabbansa to sukan dan duba cikin daji sai su samu wata katuwar bishiya mai inuwa mai kyau sai su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su masa shimfiɗa sai manzo Allah ya kwanta wurin yayi kailula wato baccin rana to wata rana abin ya faru haka manzo Allah sallallahu alaihi yana kailula su kuma sahabbai suna can suwa suna nasu sha'anin sai wani balarabe sai ya zo ya tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zara takobi ya zungure shi ya ce masa manyan na uka minni manyan na uka minni waye zai karɓe ka a hannuna yanzu waye zai kiyaye ka daga sharrina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude ido ya ganshi da takobi a tsaye sai ya ce Allah daga nan ne aka samo zikirin Allah Allah Allah saboda da ya ce masa manyan na'ukan minni ya kamata ya faɗi wani abu sai ya ce Allah to faɗin Allah sai wata makyarketa ta kama wannan balarabe har takobin ta kurce a ninsa ta faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a wani ƙaunin annabi ya ɗauki takobin ya ce to shi kenan yanzu kuma kai wane ne zai kiyaye ka a hannuna wa zai kwace ka a hannuna sai ce ai dama kai mutum ne mai tausayi mutum ne kai mai kaza mutum ne kai mai kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce to ka musulunta ya ce a shi ba zai musulunta ba amma dai ba zai ƙara cutar da annabi ba sai annabi ya miƙa mai takobin shi wani kaulin da ya tafi sai ya dawo ya musulunta annabi ya ce baka musulunta tun farko bai ce in na musulunta za ka ɗauka don tsoron takobi ne a wani kaulin kuma lokacin da takobin ta faɗi a hannunsa wannan makyarkatar ta kama shi sai ya ruɗe ya tafi jikin bishiya ya buga kansa a jiki sai da kwakwalwarsa ta watsi sai Allah ya saukar masa da wallahu ya asimuka minan nas wani kaulin kuma malamai suka ce a'a sababin saukar wannan aya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin Madinatul Munawwara ala sakinha abdalus salatu askat taslim sai yahudawa suka zo suka same shi suka ce da shi ya Muhammad inna zawu adadin wa ba'sin fa in lam tarji qatalnaka wa in raja'ta zawwadnaka wa akramnaka abinda suka ce ba sake ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa mu mutane ne masu yawa sannan mutane ne ma'abuta tsanani a fagen daga idan baka koma makka ba za mu kashe ka idan ko kai da zaka koma za mu baka guziri sannan za mu girmama ka to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zama a koda yaushe masu gadi ɗari ke tare da shi tsakanin muhajirai da ansaru suke gadin shi har mutum ɗari saboda tsoron yahudawa to lokacin da wannan aya ta sauka wallahu ya asmuka minan nas sai ya san cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana kiyaye shi daga kaidin yahudawa da waninsu sai ya gaya masu gadi din sallallahu alaihi wasallam an ce ta windo ma ya leko ya leko ya kalle su ya ce in sarifu ya ayyuhan nas ila rihalikum fa inna Allah qad asmani min al-yahud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kama gaban ku ya ku jama'a ku bar gadi na kowa ya tafi gida Allah ta'ala yana kiyaye ni daga makircin yahudawa to bayan nan shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya zama yana fita shi kadai da daddare manzo Allah sallallahu alaihi ya zama yana fita ko ina yana zuwa shi kadai da daddare kuma yana fita daidai lokacin bayan sallar asbahi lokacin mutane ba su gama fitowa waje ba annabi yana fita yana kewaye madina shi kadai ba kowa tun daga saukar masa da wannan gashi ba ga yawan makiya ga rashin mataimaka da yawa amma wannan aya ta natsar da shi ya zama baya kokonto shi yasa idan ya zama baya fargaba idan kana cikin damuwa da makiya ko kana tsoro to ka dinga yawan karanta wallahu ya asmuka minan nas kafa bakwai ka dinga karantawa a tafin hannunka na dama ka shafa a fuska har zuwa kirjinka ka fita ko makiyanka suna aman wuta in su- to wannan suka ce wannan shine dalili waɗansu malamai kuma suka ce a wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi to sai waɗansu daga cikin yahudawa suka nufi su kashe shi a fili a bayyane allah tabaraka wa ta'ala ya hana su ba su iya kaiwa ga manzo allah ba sallallahu alaihi wasallam har za ka ji a hadisi annabi yana faɗi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba asanillahu bi risalati fadiktu biha zar'a fa allahu ilayya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalati wada mina liyal ismata wallahu ya asmuka minan nas haƙawitu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lokacin da Allah ta'ala ya aiko ni da manzanci na shiga kunci na shiga kunci kullum zuciyata a cikin kunci take na rasa yadda zan yi in saki sai Allah ta'ala sai ya mun wahayi ya kai wannan babban manzo ka isar da abin da muka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka idan baka yi haka ba to ka sani baka isar da sakon Allah ba sannan sai ya lamunce min isma ya ce da ni wallahu ya asmuka minan nas to daga nan sai na ji na samu karfi sai nake isar da sakon Allah a cikin wannan aya ya yi har rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik akwai wata ishara wadda take nuna cewa duk wanda yake aikata umarnin Allah yake gujewa hane-hanen Allah to Allah zai saka shi cikin aminci ba dafa inda ya kai abinda Allah ya ce ka yi ka yi abinda ya ce ka bari ka bari ba wata laya da ta kai wannan ba wani shan rubutu da ya kai wannan ba wani wanka da rubutu da ya kai wannan babu wani hayaki da ya kai wannan babu wasu almajirai ko jama'a ko wata gata wadda ta kai abinda Allah ya ce ka yi ka yi abinda ya ce ka bari ka bari idan mutum ya wannan Allah zai saka shi cikin wallahu ya asimuka minan nas wato cikin zahirin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin ka ne ka isar da dukkan abin da muka saukar zuwa gare ka to wajibin ka ka isar da dukkan abin da muka saukar zuwa gare ka to me da me aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam don gudun kasan idan wani ya karanta wannan aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalati ko risalatahu wani zai ce to ai shikenan addini ya cika saboda haka mu ba mu yadda da komai ba babu wani abu kuma da za a zo a ce wai annabi ne kaza kaza kaza kaza duk abin da Allah ya ce isar ya riga ya isar to ƴan uwa musulmi mu sani wahayin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wahayi uku ne wahayi na farko allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa umarni da ya isar da shi zuwa ga kowa da kowa duk wanda bai yadda ba wuta zai je a cikin wannan wahayi ne umarni da hani yake ciki halar da haram yake ciki da kuma ayyukan farali wahayi na biyu allah ta'ala ya ba shi zaɓi wannan nafilfili ne ba wajibi ba ne ba maganin haramun ko halal ba maganin aikin dole sai dai aikin ganin dama aikin sa kai wannan shine wahayi na biyu Allah ta'ala ya ba shi zaɓi ya sanar da wanda ya ga zai iya wanda ba zai iya ba ko wanda ba zai iya kwakwalwarsa ba za ta iya kama ba ya kyale shi wahayi na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni cewa ya ɓoye shi ya bar wa kansa fa'awa ila abdihi ma'awa to watakila abin nufi da wannan aya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalati shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana masa umarni ya isar da abin da ya rataye da maslahar bayi saƙon wahayi wanda ya rataya da abin da yake maslahar bayi wato Allah ta'ala ya masa umarni da ya isar da abin da aka yi masa wahayi na daga abin da ya rataye da hukunce-hukuncen ubudiyya wato bauta abin da ya shafi ibadu ya isar da wannan amma Allah bai masa umarni da ya isar da abin da aka yi masa wahayi na asrarar rububiyya ba an masa wahayi ya sanar da akamul ubudiyya amma ba a ce masa ya sanar da asrarul rububiyya ba wallahu ya asmuka minan nas ma'anan wannan ya asmuka minhum an yakuna minka ilaihim iltifatun aw yakunu laka bihim ishtigalun wallahu ya asmuka minan nas Allah ya tsare ka daga mutane wato Allah ya hana zuciyarka iltifati ya zuwa ga waiwayen masu yabo ko masu zaki ba abin da ya damu da annabi da wannan wani masu yaban shi wani masu zagin shi wasu masu kin shi wasu masu san shi Allah kuruk wallahu ya asmuka minan nas Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsare shi ya kare shi daga waiwayen masu zagi ko masu kyara Allah ya hana shi shagaltuwa da masoya ko makiya shi shagalinsa Allah kurum wallahu ya asmuka minan nas to wannan shine ma'anan wato wannan aya da muka karanta shine kuma wato dalilan saukan wannan aya ya ayyuhar rasulu Allah tabaraka ta'ala ya ce ya kai wannan babban manzo ballik ka isar da ma unzila ilaika abinda aka saukar zuwa gare ka min rabbika daga wurin ubangijinka wala taktumu shay'an kada ka boye wani abu koda kankani minhu daga cikinsa khawfa an tunala bi makaruhin kana boyewa saboda tsoron kada wani abin ki ya same ka Allah ya gaya masa wannan ka isar da duk abinda saboda dalili duk sanda Allah tabaraka ta'ala yi wa annabi wahayi in dai an faɗo na ba akan kafirai ko yahudawa ko nasara sai annabi ya dinga jin kaikayin yadda zai ya gaya musu saboda shi yana so su musulunta yanzu kuma in an gaya musu wannan maganan yaya kenan to yana jin kaikayin wannan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce masa ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalati ai wala taktumu shay'an minhu khawfa an tunala bi makruhin wa in lam taf'al idan ko baka aikata haka ba tuballig tuballigu jami'a ma unzila ilayka baka isar da sakon da aka baka isar da dukkan sakon da aka saukar maka ba to fa ma ballagta risalatihi baka isar da manzancin sa ba wallahu ya asmuka minan nasi ai Allah ta'ala shine yake kiyaye ka daga sharrin mutane an ya ka kada su kashe ka wa kana sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhrasu ana gadinsa hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya leku ta taga sai ya ce musu in sarifu faqad asmanillah ku tafi gida hakika Allah yana kiyaye ni inna Allah sani cewa Allah tabaraka ta'ala la yahdi baya shiryar da alƙawmar kafirina wato jama'ar da suke kafirai kanar rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza nazalat ayatun shadidatun idan wata aya mai tsanani alal kuffari akan kafirai ta sauka ni taraddadu yana taraddudi fi tablighiha ilaihim wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da aya mai tsanani akan kafirai sai ya dinga taraddudi ya zai ya gaya musu makhafata an yazdadu kufran saboda tsoron kada su ƙara kafircewa Allah fanazalat alai hazil aya to daga nan sai wannan aya sai ta sauka gare shi ya ayyuhar rasulu ya kai wannan babban manzo ballig ma unzila ilaika ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka nan rabbika daga wurin ubangijinka wa in lam taf'al idan baka aikata haka ba fama ballagta risalatihi baka isar da sakon manzancin sa ba wallahu shi Allah ya asmuka shine mai kiyaye ka minan nasi daga mutane kar su kashe ka faballaga kullama unzila ilaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai isar da dukkan abin da aka saukar zuwa gare shi fali haza saboda haka qalat aisha sai da aisha Allah ya kara mata yadda ta ce man da'a anna muhammadan katama shay'an mimma allamahu Allah faqad azama ala Allah al-firya ta ce duk mutumin da ya ce yi da'awar cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu na manzanci hakika yayi babbar ƙarya bisa Allah ya girmama ƙarya ga Allah ya girmama ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah ayil kazib alfirya ma'ananta ƙarya war rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama atahu Allah ilmal awwali wal akhiri shi Ibrahim radiyallahu anhu yace ku sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama Allah tabaraka ta'ala ya bashi ilimin mutanen farko da kuma ilimin mutanen ƙarshe wa zadahu alaihi sannan bayan Allah ya bashi ilimin farko da ƙarshe ya ƙara masa wani ilimi akan wannan a dahu salasa ulum Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimai guda uku ilmun akhadha Allahu alaihi al'ada an yuballighahu wa la yaktumu minhu shay'a ilimi na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya riki alkawari ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya isar da shi ya zuwa ga khassawa da ammawa kada ya yadda ya ɓoye wani abu ko kankani a ciki wannan shi ake kira ilimin shari'a wannan shi ake cewa ilimin shari'a wa qad ballagahu haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako gaba daya ya isar da shi zuwa ga kowa da kowa wanda bai yadda ba wuta zai ji walam yaktum minhu harfan annabi bai boye ko da harafi ɗaya ba wa zalika huwa alquran wannan shi ake kira alqurani wa kullu ma su'ila anhu min ahkami shari'a da dukkan abin da za a tambaye shi akai na hukunce hukuncen shari'a wannan shine ilimi na farko wa ilmin ilimi na biyu khayyarahu Allah in sha'a ballagahu wa in sha'a lam yuballighu ilimi na biyu Allah tabaraka ta'ala ya bashi zabi idan ya ga dama ya isar da shi idan ya ga dama kada ya isar da shi wannan ilimin shi ake kira ilimin dariqa fa ballagal khawassa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai isarwa ke bantattun sahabbansa zalikal ilma wato ya isar musu da wannan ilimi waka ta mahu anil baƙina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye ga sauran sahabbai duk mai karatun hadisi ya san akwai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanarwa wato a sahabbai ilmai kusan saba'in da wani abu cikin ilman hakika wanda bai sanar da sauran sahabbai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato idan muna bin hadisi hadisai za mu dinga jin irin ilimin da yake allah ta'ala bai yi wa annabi umarni a gaya kowa da kowa ba keɓantattu ake gayawa daga cikin wannan ilimai za ka ji sai na alikarram allah wajen huwar dillah ta'ala yana cewa inna baina jambayya ilman law qultuhu la azaltum haza an hazihi ya ku jama'an musulmi ku sani cewa tsakanin haƙarƙari na guda biyu wato a cikin zuciyata akwai wani irin ilimi da zan furta shi da kun ɗauke wannan akan wannan to wani irin ilimi ne wani shi ne ilimin da ba a ce a sanar da kowa da kowa sannan za ka ji wato a abu dardai allah ya ƙara mar yadda yana cewa a lau zakartu lakum kullu ma alamu laramaitumuni bil fush wallahi da zan gaya muku duk abin da na sani na ilimin da na karba daga annabi da sai kun jefe da alfasha kun ce ina shan giya ina zina ina caca ina duk aikin alfasha za ku ce ina yi daga cikin wannan ilimin sannan salmanul farisi allah ya kara mar yadda yana cewa lau qultu lakum kullu ma alamu la qultum rahimallahu qatila salman wallahi da zan gaya muku duk ilimin da na sani da sai an samu wani a cikin ku ya tsinke mun wuya da kuma duk da kuka zauna kuna tunani kuka tunani sai kun ce kai amma Allah ya ji kan wanda ya kashe Salmanul Farisi saboda ganin munin abin da nayi wanda aka kashe ni a kansa wannan wani irin ilimi ne sannan Abdullahi bin Abbas hibrul umma wanda annabi ya masa addu'a Allahumma allimhu ta'wil yana cewa a yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ni a wani ilimi a ƙarƙashin ayar da take cewa ya tanazzalul amru hunna wani umarni namu yana sauka tsakanin sama da ƙasa ina da wani ilimi lau zakartuhu lakum laqataltumuni wallahi da kun kashe ni inni la'alamu fi qawlihi ta'ala yatanazzalu al-amru bainahunna ilman law qultuhu lakafartumuni wallahi ina da wani ilimi da na sani a ƙarƙashin ayar yatanazzalu al-amru bainahunna ina da wani ilimi da nake da shi law qultuhu da zan furta shi lakafartumuni ko lakataltumuni wallahi da kun kashe ni ko kuma da kun kafirta ni sannan abu huraira allah ya kara mar yadda yana cewa hafistu min rasulillahi wi'a'ayin na haddace ƙwarrai biyu na ilimi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الأولى بسطته لكم والثانية ما بسطته لكم فلو بسطته لكم لقطعتم مني هذا البلؤوم yace na karbi ƙwarai biyu na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwarya ta farko na bude na wato kwankwada muku shi yasa da ka dauko hadisi ɗaya biyu an abi hurairah radiyallahu anhu an abi hurairah radiyallahu anhu an abi hurairah radiyallahu anhu amma ƙwarya ta biyu na kulla bakinta na ɓoye a ƙarƙashin gado aka ce ya ka ɓoye ilimi ya ce wannan ilimin daidai da shi shine ɓoyewa abin da ya fi dacewa da shi a ɓoye shi ya ce falau bastastuhu lakum da zan kwankwada shi gare ku laƙaɗa'atun minni hazal bal'u wallah da kun yanke min wannan makogwaran a wata riwaya a khastu an rasulillahi jarabai ilmin na karɓi birga ne biyu na ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ilmin basastuhu lakum wa ilmin ma basastuhu lakum walau basastuhu lakum لقطعتم مني هذا البلعوم قبل أن أتمها saboda waɗannan ilimai duka ilimai ne cikin iliman da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da su illa akwai iliman da suka shafi kowa da kowa akwai iliman da suka shafi waɗansu keɓantattu akwai iliman da annabin zalla ya shafa sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka bi hadisi zaka je yana cewa lamma khalautu bi rabbi أوها إلي ثلاث علوم فعلم أخذ علي العهد بكتمانه إذ قد علم أنه لا يدرك حمله غيري وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتبليغه للأم والخاص wannan shine waɗannan ilmai za ka ji al'imamu ali zainul abidin jikan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya cika da wannan ilimin ya ƙoshi ya tumbatsa ya yi gyatsa sai ce ya rubba jauhar ilmin lau abuhu bihi laƙila li anta mimman ya abdul wasana wa nastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatunahu hasana saboda haka ilimi da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara da isar da shi shine ilimi wato na alqur'ani wanda ilimi wato ilimi na shari'a shine aka yi masa umarni da ya sanar da kowa da kowa wato a kamun shari'a amma ilimi na biyu khayyarahu Allahu fihi in sha'a ballagahu wa in sha'a lam yuballighu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballagal khawassa zalika al-ilm wa katamahu anil baqina wa huwa al-ilmu allazi yatafawwahu bihi al-majazi wannan ilimi da muka yi magana yanzu shine ilimin da zaka ji majzubai suna yawan yin magana suna yawan yin furci a kansa har wanda ma bai sani ba zai ringa ci ai waɗannan majzubai kafirai ne ko waɗannan majzubai mushrikai ne ko waɗannan mahaukata ne ko waɗannan kaza ne ko waɗannan kaza ne shine shi radiyallahu anhu yace to wannan ilimi da ake ji daga bakin majzubai domin majzubai fa akwai na gaskiya akwai makareta kamar yadda ka sani cewa kowace jama'a akwai masu gaskiya akwai masu ƙarya akwai 'yan izala na gaskiya waɗanda su abin da ya shigar da su izala sunan manzan Allah sallallahu suna san annabi suna son sunna shi shine kawai shigar da amma ba ruwansu da wani kafiri wani mushriki ba ruwansu da wani maganar annabi mutum ne kamar kowa ko kaza ko kaza ko kaza ba ruwansu da wannan su sun yadda shine sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam amma suna son sunna ba sa son bid'a shi ya shigar da su izala akwai 'yan shi'a na gaskiya waɗanda suke ƙaunar ahlul baiti ala nabi na alaihi salatu wassalam su ba ruwansu da zagin sahabbai ba ruwansu da zagin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƴan ɗariƙa na gaskiya waɗanda su suna san Allah da annabi suna san ahlul baiti ba su da aiki sai zikiri sai salati sai istighfari ba ruwansu da wasu maganganu na banza wanda zai kawo wato ya janyo kafirci a cikin addinin musulunci maganganunsu idan ka ji sun saba wa hankalinka ko iliminka idan ka bi tiriyan tiriyan zai kai ka ilimin da annabi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khayyarani Allahu fihi Allah ya bani zabi in ba wanda zai iya to wannan mutumin da yayi magana da tafi karfin hankalinka yana daga cikin wanda zai iya annabi ya aje ilimin a zuciyar shi to shine shi ya ce wa huwa al-ilmu allazi yatafawwahu bihi al-majazi in عندما يصلون إلى الفناء المهض لوكتن دسوك كي يزوى فناء سنزة دسند مجذوبي suka kai ya zuwa makamin fana'i tsantsa to za ka ji suna waɗansu maganganu waɗanda in baka san karatun ba za ka ɗauka wannan kafirci ne ba kafirci ba shi yasa shehu musho malam mijin yawa mufti sadatu tijaniya bi najeriya yake cewa wala tunkir alal majzubi shay'a fa qawlatuhu wa fi'latuhu sadadu wala taku kal jahuli idza ra'ahu yazunnu bi anna maqsadahu al fasadu wa zaka gabawatun minhu wa jahlun بما تحت البناء إذا يشاد فتكذيب الولي أشد شيء ينال به من الله البعاد فلا تقربهما وهازرنه فأسقمه مسددة هداد وأكثر ما يضر به شقاء بخاتمة وموئده المعاد يبارز من أذى شداد ويكسب سوقه وينال بعدا من المولى وذاك هو الكساد ويفسد رأيه في كل شيء ولا يأتيه في الدنيا مراد وقد يسري شكاه إلى بنيه ومن يهنيه ماه فلا يزاد وذاك مشاهد في كل أسر جرى متواترا وله الإراد saboda haka abinda kake gani yana fita a bakin majzubai inda ma yasluna ila al-fana'il mahdud to shine wannan wato ilimi wanda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zabi ya ba wanda ya ga zai iya wa ilimin ilimi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ukhiza alayya al-ahdu bi katmihi Allah tabaraka taala ya rike alkawari a kaina da cewa in boye shi fakatamahu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya boye shi wa huwa ilmu sirril qadari wannan shine ilimin asirin sanin kaddara Allah wannan asiri ne duk abin da yake ilimi annabi ya sanar da shi na hukunci amma ilimi na asiri na kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wanda zai iya lam yuballighu li ahadin wato wannan ilimi na asirin kaddara annabi bai isar da shi ga wanda ya baro kansa shine Allah ke gaya masa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan babban manzo ballig ma unzila ilaika ka isar da abin da aka saukar zuwa gare ka ha za muta'alliqun bil qur'ani wannan ballig ma unzila ilaika wato ilimi ne wanda ya rate da alkur'ani wa kullu shari'ati da kuma wato abin da ya shafi dukkan shari'a bai rate da ilimin hakika ba au shay'in su'ila anhu ko kuma duk wani abu da za a yi wa annabi tambaya a kansa wannan ya shafe shi ballig ma unzila ilayka ma ka tama sha annabi bai koyi wani abu wallahu ya asmuka minan nasi Allah shine mai kiyaye ka daga mutane wa'adahu Allahu bil isma Allah ta'ala ya yi wa annabi alkawari da cewa zai kiyaye shi kuma an sani inna Allah la yukhliful mi'ad fa kana idza atallayn sai ya zama idan dare yayi ya qumu bi babi harisun wato ya kasance idan dare yayi masu gadi suna tsayawa ko kuma mai gadi yana tsaya a bakin kofar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kaulin an ce Sa'ad ibn Abi Waqqas shine ke gadin sa falan ma nazala da hazil aya da wannan aya ta sauka wallahu ya asmuka minan nas rafa satara sai annabi ya daga labule minal babi daga kofa wa kana yace in sarifu ku tafi in sarifu duk ku tafi gida fakar kafani Allah hakika Allah ya kiyaye ni qul ya ahlal kitabi قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل يقيموا الت- تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك من رب وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين آه wannan aya ta sauka ne a cikin wasu jama'ar Yahudawa su ne Rafi'u dan Harisa da Sallamu dan Mishkamu da Maliku dan Saihu da rafi'u dan hurai malatu wato suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya Muhammad alasta tazumu annaka ala millati ibrahima wa dini wa tuminu bima indana min at-taurati wa tashhadu annaha min Allah haqqun wa ya ma'aikin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba kai ne kake riyawa cewa kai dinnan kana kan addinin annabi Ibrahim bane kana kan tafarkinsa kuma ka yi imani da duk abin da yake wurinmu na attaura da injila kuma ka yi shaida cewa gaskiya ne daga Allah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bali walakin lakum ahadastum wajahattum wa gayyartum ma fiha mimma ukhiza alaykum min al-mithaq wa katamtum minha ma umirtum an tubayyinuhu lin-nas wa ana bari'un min ahdasikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa ni ne wannan ni ne ni ne ni ne lallai ina kan addinin annabi Ibrahim kuma na yi imani da abin da ya zo a cikin attaura da injila na yi shaida na tabbata cewa gaskiya ne amma sai dai cewa ku kun kagi wasu abubuwa kun saka a ciki kun yi jayayya da wasu abubuwa da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa na sifofi na da yin imani da ni kun canza kun juya abubuwan da yake cikin attaura din da injila din daga abin da Allah ta'ala ya rike alkawari a kanku sannan kun ɓoye waɗansu abubuwa da aka yi muku umarni ku bayyana wa mutane saboda haka ni na barranta daga sababbin abin da kuka rubuta a cikin attaura da injila kuka goge tsofaffin abin da Allah ta'ala ya tabbatar a ciki to da suka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce fa inna na'khudhu bima fi aidina fa inna alal haqqi fa inna alal haqqi wal huda mu muna kan gaskiya muna kan shirya mun yi riko da abin da ke hannunmu ba ruwanmu da abin da ke hannunka so ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan suka ce wala numinu bika wala nattabi'uka mu ba za mu taɓa yin imani da kai ba kuma mu ba za mu taɓa bin ka ba to shine wannan aya ta sauka qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ka ce da su ya ku ahlul kitabi ba a bakin komai kuke ba ku ba komai bane har sai kun tsaida hukunci da yin aiki da at-taura da yin aiki da injila da kuma abin da aka saukar wato zuwa gare ku daga ubangijinku a hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan wannan bayani ko wannan kalma da allah tabaraka ta'ala ya gaya wa ahlul kitabi cewa su ba a bakin komai suke ba a cikin addini har sai sun tsaye da yin aiki da abin da ke cikin attaura da injila da alkur'ani to haka nan allah yake gaya al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kenan kar ka karanta wannan ka ce Allah ya gaya wa Yahuda ba komai bane Yahuda ba a bakin komai suke ba har sai sun tsaye da yin aiki akan a wato da attaura da injila to mu ma a karkashin ma'anan wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana lastum ala shay'in yu'ba'u bi min amalikum wa ahwalikum hatta tuqimul qur'ana fatuhillu halala wa tuharrimu harama wa ta'fu wa taqfu inda hududihi wa taqifu inda hududihi wa tamtasilu awamirahu wa tajtanibu nawahiyahu wa tuqimu aidan sunnata nabiyikum fataktadu bi af'alihi wa tata'addabu bi adabihi wa tatakhallaqu bi akhlaqihi ala juhudil istida duk musulmi in ya karanta wannan aya to ana magana da shi cewa ku musulmi ba a bakin komai kuke ba malamanku na musulmi ba a bakin komai suke ba dan ka haddace alkur'ani ba a bakin komai kake ba dan ka haddace sahihul bukhari ba a bakin komai kake ba dan ka haddace ilman fiqhu ba a bakin komai kake ba dan ka iya larabci ba a bakin komai kake ba dan ka iya jan carbi ba a bakin komai kake ba dan kana yawan zikiri ba a bakin komai kake ba har sai kun tsaida yin aiki da alkur'ani ba ruwan Allah da ayyukanku ko halayenku ba ruwan Allah da sulukinku ko jazabanku a'a hatta tuqimul qur'ana har sai kun tsaye da yin aiki da alqur'ani saliki aiki da alqur'ani majazubi aiki da alqur'ani shine abin nufi faqihi aiki da alqur'ani sufi aiki da alqur'ani fatuhillu halalahu ku halatta halal din da ke cikin qur'ani wa tuharrimu haramahu ku haramta haram din da ke cikin alqur'ani kada ku kuskura ku cewa halal haram ko ku cewa haram halal kar ku yi haka wata kihu inda hududi ku tsaya daidai bakin dokar Allah a Qur'ani sannan ku sadar da umarnin Allah a ciki sannan ku nisanci hana-hanansa ku tsaye da sunnar annabinku sannan ku koyi da ayyukansa ku ladabtu da ladubbansa ku ɗabi'antu da ɗabi'unsa gwargwadon iyawanku wannan shine duk musulmi in ya karanta wannan aya ya dinga halarto wannan sannan a cikin wannan aya kuma akwai wata ishara wadda take nuna cewa hakikar addini wato ya tattara ne a cikin hukunce-hukunce zahirai da kuma waɗansu hukunce-hukunce baɗinai hakikanin addini ahkamun ne zahiratun da kuma ahkamun waɗanda suke baɗinatu wato da zahirin hukunce-hukuncen addini bawa zai yi wa ayyukansa kwalliya ya adanta su zahirin doka zahirin hukunci na addini shine shari'a wanda ya rike za ka ga ayyukansa sallarsa za ka ga ta ci kwalliya azuminsa za ka ga ya yi kwalliya zakkansa za ka ga ya yi kwalliya hajjinsa za ka ga ya yi kwalliya duk ayyukansa na zahiri na shari'a za ka ga sun ci kwalliya sannan su kuma hukunce-hukuncen baɗini da su ne halayen mutum za ka ga sun yi kwalliya za ka ga gaskiyarsa ta yi kwalliya kaji ko amanarsa ta yi kwalliya kunyarsa ta yi kwalliya kaji ko haƙurinsa ya yi kwalliya tawabu'insa ya yi kwalliya da wannan hukunce-hukunce na baɗini wannan kuwa baya yiwa har abada sai da mukaddamai guda biyu bai yiwa mutum ya zama ya samu wannan ya iya yi wa zahirin shari'arsa sallolinsa azuminsa zakarsa hajjinsa kwalliya ko kuwa ya dawo ya yi wa ɗabi'unsa halayensa gaskiya amana haƙuri tawazu'i kwalliya sai da muƙaddamai guda biyu me su ne ne muƙaddaman muƙaddami na farko aljazbatul ilahiyya na biyu at-tarbiyatu shaykhiyya sai da jazaba na ubangiji sai kuma da wato shehi tarbiya sai ka samu tarbiya a ƙarƙashin wani shehi murabbi ko kuma tarbiya shekhiya ana iya cewa malami na addini mai aiki da ilimi wanda ya karantar da kai shine za ka iya yi wa wato ibadunka kwalliya da hukunce-hukuncen shari'a sai da jazaba ilahiya za ka iya yi wa gaskiyarka kwalliya da halaye rabbaniyai to waɗannan mukaddamai guda biyu idan ka bi su za su baka wato waɗansu ilimai guda guda hudu kowane mukaddami ɗaya zai baka ilimi guda biyu ilimin da jazaba ilahiyya za ta baka shine al'iradu an duniya wa ma ta allaku biha za ka ga kayi wa duniya kabbara hudu sallar gawa da ta zo da kar ta zo duka uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya allah zalla kurum za ka ka kawar da kanka ka rabu da duniya kurum ba ruwanka da ita Allah kurum sai ga mutum yana ta zikiri yana nishadi yana ta zikiri yana salati ga annabi yana nishadi bai da kokobo gashi an kusa shan ruwa ba a yi cefa ne ba amma an kaje ka iske shi da carbinsa a hannunsa yana zikiri yana rangaji yana zikiri yana rangaji za ka ɗauka miliyan ɗari aka bashi sai ka ga wani kuma yana da miliyan dubu ya yi tagumi ran saɓace eh wai wasu biliyoyi ne ba su shigo ba shine ke fushi da Allah saboda bai samu wannan al'iraju an duniya ma ya ta'allaku biha ba sannan ilimi na biyu da jazba ilahiyya za ta baka shine at-tawajjuh ila al-haqqi bi sidqil qalbi ko bi sidqil dalabi fuskantar Allah da gaskiyar nema wato gaskiyar neman Allah shine bukatar zatin Allah ba bukatar aljanna sannan tarbiyya shekhiyya wanda ya samu malami murabbi mai aiki da ilimi ya zauna ya karanci ilimin addini ya ba shi tarbiyya to wannan malamin zai ba shi ilimai guda biyu wannan tarbiyya za ta ba shi ilimai guda biyu tarbiyya shekhiyya wannan da ake ji cewa sun je sun yi tarbiyya sun zama yan hakika ƙarya ne a dama can shekiyai ne kawai amma tarbiyya ba ta sa mutum ya zama ɗan hakika ya zama lalatacci ba ta sa mutum ya daina sallah ba ta sa a daina karatu ba ta sa a ce wani Allah ne ba ta sa a ce wani kaza kaza kaza duk abin da kaga sun faɗa wanda yake kama da wannan ba manufar su bace kai ne baka gane karatun ba yare ne suke kai kuma ba yaran su ba yaran kaɗai da su kowane yare yana jin yaren jinsin sa ne bahaushe yana jin hausa ne ba yarbanci ba idan yarba suna magana ba dama bahaushe ya zo ya ce zagin shi su suka in ba yana ji ba ne saboda haka tarbiyya shekhiyya tana ba da ilimai guda biyu ilimi na farko shine taskiyatun nafsi anil akhlaqiz zamima tsarkake zuciyar nafsul amaratu bisu'i daga barin ɗabi'u ababen zargi ilimi na biyu za ta ba da tahliyatul qalbi bil akhlaqil ilahiyya yi wa zuciyar kalbi kwalliya da ɗabi'un ubangiji babu wanda zai inkarin wannan jawabin da muka yi dinnan yanzu sai wanda yake dama shi ya rataye ne da zahirin addini banda zahirin addini da larabcinsa babu abin da ya sani amma wanda yake da alaka da baɗinin addini ba zai iya inkarin jawabin da aka yi yanzu ba sai dai wanda ya rataye da zahirin addini bai san cewa a gaban zahirin addinin akwai wani irin daji mai faɗin da bai da iyaka ba fa inna li kulli zahirin baɗinan wa li kulli baɗinin zahiran saboda haka ba wani abu ke janyo mutane ko malamai a bisa yin inkari na abin da yake wato ya shige musu duhu ba illal hasadu wal hikidu hasada da, da hikidu da shahana'u shine ke janyo musu wannan inkari amma ba wai ba sani ba wani lokaci jahilan mabiyansu su ba sani ba amma malaman sun sani amma ba za su iya faɗin gaskiya su ce a wannan magana haka take wannan magana sai su ce ai kaza kaza kaza ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai mutum ya zama kamar daga cikin jama'ar yahudawa da kuma nasara idan mutum ya samu hasada da hikidu hasada dai ɗabi'un yahudawa ne ruko ɗabi'un nasara ne so da ka ba makawa musulmi mai kokari mu gyara zuciyoyinmu daga waɗannan miyagun ɗabi'u ana ba da wata hikaya wai almajirin fadilu ibn iyad ya zo mutuwa wata rana saboda irin wannan halayen za ga mutum ya zo ana tare ana cikin addini ɗaya ko ana cikin ɗariƙa ɗaya amma shi manufarsa daban to shi ne ake ba da wannan hikaya wani almajiri ne almajirin wani wali ana kiransa fadilu ibn iyad ya zo mutuwa sai aka ja gaya malaminsa shi fadilu sai ya zo ya zauna a kusa da shi da ya zauna a daidai kansa sai yana karanta suratu yasin sai ya ce masa ya ustaz la taqra'u hazi kar ka karanta mun wannan shikenan sai fadil ibn iyad malamin sai ya shiru sai ya daina karantawa can sai ya ga yana wani irin kakari na nan sai yana lakkana masa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ce la aqulu ali anni bari'un minha da Allah malam ka bar ni ni ba zan karanta ta ba ba ni ba ita ba ni ba ita shikenan sai malamin ya rabu da shi sai ya mutu a haka da ya mutu a haka sai fadilu ya tashi ya shiga gida ɗakin halwarsa ya shiga ya ta kuka sai da aka yi kwana arba'in yana kuka saboda babba ne a cikin almajiransa yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka bayan kwana arba'in sai allah ta'ala ya nuna masa shi a rubiya gashi an sa mai sarƙoƙi na wuta hannu da ƙafa ana jan shi za a kai shi jahannama sai fadilu ya ce masa bi ayi shay'in naza allahu al-ma'rifata ank wa kunta alamu talamizi kai ko me ka aikata Allah ya zare hasken ma'arifa a zuciyarka alhali kana daga cikin manyan almajirai na sai ce abubuwa uku ne suka janyo ni abu na farko an na nemanci da nake yi kai ka yadda da ni amma ni ban yadda da kai ba ina ɗaukan maganganun ka ina zuwa ina gaya almajiran ka don illada ta zuciyarsu a kanka kai kuma wani lokaci sai yanzu ina gaya maka cewa wani ya yi kaza wani ya yi kaza duk basi ba dan kai ma kai fushi da su ko ka tsine musu amma baka taba tsine musu wannan shine abu na farko abu na biyu ni din nan wato da kake gani ina yi maka hassada kuma ina yi wa abokai na almajiran ka hassada ina nuna ana tare amma ba a tare ina musu hassada kai ma kuma ina maka hassada so nake nan zama kamar kai in kai makamin da kake na kosa ka mutu in zama ni ne a wannan kujerar na uku ina da wata lalura ta rashin lafiya da na je wurin likita sai ya ce mun ba zai yi in warke ba sai idan duk shekara zan dinga shan kirar din giya to kuma duk shekara sai na shanye to akan haka shi wannan almajiri ya mutu na'uzu billahi min suhdihi allazi la daqata lana bihi to wannan shine abin da ake tsoro idan za ka yi addini ka yi addini da gaske ka yi addini da gaske kar ka yi addini da wasa domin tsoron kada irin wannan bala'i ko wannan masifa ya same ka allah tabaraka ta'ala yake faɗi yake cewa haka ne ko ya yi kitabi ka ce da su ya rasulallahi ka gaya wa ma'abota littafi waɗanda aka saukar musu da littafi lastum ala shay'in ba a bakin komai kuke ba min addini daga addini mu'taddin bihi wanda ake damuwa da shi hatta tuqimu taurata har sai idan kun tsaye da aiki da littafin at-taura wal injila da kuma littafin injila wa ma unzila ilaykum da kuma abin da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga wurin ubangijinku bi an ta'amalu bima fihi wato sai idan kuna yin aiki da abin da ke cikin sa dan kai ka haddace alqur'ani ko ka haddace hadisai ko ka haddace fikihu ko ka haddace ilmai na addini ka haddace littattafai da yawa ko kuma kawai ka zama abocin yawan zikiri ko kuma kana rike carbi kullum ko kana rawani ba ruwan Allah lastum ala shay'in hatta tuqimul qur'ana an gane ko saboda haka bi an ta'amalu bi mafi ya sai kuna yin aiki da abin da ke cikin sa menene aikin wa huwa al-iman bir rasuli shine yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin imani da shi shine yin imani da shi shi ibrahim kaula radiyallahu anhu ce mun gode Allah nuwahidu maulana bi ahmad nunin wa bir rusuli wal amlaki wa hawal muhaimin saboda haka yin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine wato yin aiki da alqur'ani domin idan kai imani da manzo Allah dole za ka yi masa biyayya wala yazidanna ya ce wale yazidan na kasiran aka yi ko wale yazidan na kasiran minhum ma unzila ilayka min rabbika duguyanan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ma unzila ilayka abinda muka saukar izuwa gare ka min rabbika daga wurin ubangijinka min alqur'ani na daga alqur'ani wale yazidan na kasiran minhum wallahi yana ƙara wa mafi yawancin yahudawa mafi yawancin yahudawa wannan yana ƙara musu duguyanan wato shishigi wa kufran da kuma kafirci likufrihim saboda kafircinsu da kuma hasadar da suke maka fala ta'asa kada ranka ya ɓace kada ka yi ɓacin rai la hazan kada ka yi bakin ciki alal qaumil kafirina a bisa jama'ar kafirai in lam yuminu bika la tahtammu bihim kada ka damu da su wato wannan yana daga cikin sha'anin yahudawa duk sanda Allah ya ƙara wa annabi ilimi ya yi masa wahayi suka ji ilimi ya zubo sai ransu ya ɓaci sai su ƙara zalunci su ƙara hassada su ƙara girman kan maimakon su ce kai wannan lamarin daga Allah ne bari mu sallama masa ilimin annabi yana ƙaruwa wahayi na zuwa masa ɗuguyani da kafirci yana ƙaruwa a zuciyar yahudawa da nasara to mu ma kuma cikin da'irin mu ta musulmi haka yake yana daga cikin sha'anin muminai ahalul mahabbati wal i'tiqad a cikin muminai akwai waɗansu mutane ana kiransu ahalul mahabbati wal i'tiqad ma'abota soyayya da taslimi duk inda so ga Allah yayi baiwa suna sallamawa su ne waɗanda wato inayar Allah ta'ala ta gabace su da kuma soyayyarsa duk sanda suka ga Allah ya ƙara wa ƴan uwansu muminai ilimi ya kwararo ilimai da hasake da asrarai zadahum zalika yaqinan sai wannan ya ƙara musu yaƙini da imani da ma'arifa sai su rika jin ɗanɗanon wannan ilimin da ke fitowa a bakin yan uwansu sai su dinga jin abin a zuciyarsu su kuma sau da tsabar imani duk sanda sau da wani ɗan uwansu ko wani shehinsu ko wani jagoransu a cikin ɗariƙarsu yana aman ilimai sai su dinga jin ɗanɗanon wannan ilimin a cikin zuciyoyinsu saboda tsananin gaskiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to wannan sai ya ƙara musu kusanci ya ƙara musu shuhudi a cikin fadan Allah tabaraka ta'ala amma munafukai waɗanda suke cikin addinin ko kuma suke cikin ɗariƙar amma su ba 'yan ɗariƙar ba ne munafunci ne kawo su saboda neman abinci ko saboda neman girma ko saboda neman almajirai ko kuma saboda wata manufa daban ana kiran waɗannan ahalul adawatu wal intiqad masu gaskiya a ɗariƙa sunansu ahalul mahabbatu wal intiqad munafukai a cikin ɗariƙa ana kiransu ahalul ahlul adawati wal intiqad to su waɗannan su ne waɗanda addardu wal bi'ad ya gabata gare su kora da nesatawa a azanallahu min zalika idan suka ji wani ilimi ya ƙaru kwararen ilimai ya ƙaru a cikin zukatan yan uwansu da hasake akan waɗansu shehannai ko muridai ko waliyai ko su bayin Allah suka ji sababbin ilimai na zuwa suna amansa kamar ruwan sama to wannan sai ya ƙara musu ɗuguyani da kuma inadi sai zalunci da girman kai da hassada sai ya ƙaru a cikin zuciyarsu fala yambagil iltifata ilaihim walal ihtimama bi sha'anihim fa inna Allah ta'ala kafin sharrihim irin waɗannan ba a damuwa da su duk mutumin da yake cikin ɗariƙa da gaskiya sai ke ganin waɗansu mutane masu sufantuwa da ɗariƙar amma ba ciki suke ba kuma ya fahimci ba ciki suke ba ya lura ko da yaushe so suke su ga wani sharri a cikin ɗariƙa suna irin wannan to kada ya taɓa damuwa da su ya musu kabbara hudu kurum da su da babu gawawaki ne kawai yi ta zikiri yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yi ta soyayya a cikin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'am
innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقراء حفصوا والسابئون a kira'an warshi ne wasu sabuna a cikin wannan aya akwai kwadaitarwa wato ga yahudawa da kuma nasara da kuma sauran ma'abuta addinai da cewa su zo su shiga musulunci yahudu allah yana kiransu yana kwadaitar da su su shiga musulunci nasara su ma kiristoci allah yana kiransu yana kwadaitar da su da cewa su zo su shiga musulunci hakanan waɗanda allah tabaraka ta'ala ya saka su a wannan aya su ne waɗanda za su zama sababin kubutar bawa daga shiga cikin azaba ko firgici a duniya da lahira abu na farko shine ta haƙiƙul imanu billah tabbatar da imani da allah duk mutumin da ya tabbatar da imani da allah ba zai wahala a duniya ba ba zai wahala a lahira na biyu ta haƙiƙul imani bil ba'asi wa ma ba'dahu tabbatar da imani da tashin alkiyama da kuma abin da yake gaba bayan an tashi kiyama din na maganan aljanna da wuta da siradi da ma'auni duk wanda ya imani da wannan ba zai wahala ba a duniya ba zai wahala ba a lahira na uku shine itqanul amali wato izharan lil ubudiyya wa ta'ziman li kamalir rububiyya ala qadri al istida shine tabbatar da yin aiki don Allah da bayyanar da ubudiya da girmama cikar rububiyar Allah gwargwadon iyawar bawa to wanda duk ya samu wannan yake yi ba zai yi wato ba zai shiga tashin hankali ba ko wani firgici a nan duniya ko kuma a lahira Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladzina amanu sani dai cewa waɗannan da suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wallazina hadu wato da kuma waɗanda suka zama yahudawa wato jama'ar annabi musa alaihissalam wasabuna da kuma jama'ar nasara a wasabuna wato su sabuna ɗin nan firkatun minhum waɗansu jama'a ne daga cikinsu an ce wato suna tsakanin kiristoci da maguzawa ne bainan nasara wal majus su ne as-sabuna waɗansu kuma suka ce a ragowar waɗanda suka riƙe addinin annabi nuhu ne su ake kira asabuna wai su suna kan addinin annabi nuhu ne da Allah ka ji ba akwai shakiyar a duniya ba to su ne asabuna wan nasara da kuma kiristoci su ne jama'ar annabi isa su asabunan nan waɗansu sun ce masu bautar taurari su ne sabuna masu bautar taurari su ake kira asabuna wannan sara da kuma kiristoci jama'ar annabi isa alayhi salatu wasalam man amana minhum duk wanda ya imani daga cikinsu yahudawa da su da nasara da su da sabuna din wato sabi'ai minhum daga cikinsu ya imani billahi da allah wal yawmil akhiri da ranar lahira wa amila salihan yi aiki mai kyau managarci fala khawfun alaihim babu tsoro gare su babu tsoro a kansu wala hum yazanuna sannan babu bakin ciki gare su fil akhirati a ranar lahira laqad rafa Allahu al-islam haqiqa Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci laqad rafa al-islam tafriqata al-unsuriya hakika musulunci ya ɗauke bambancin ƙabilanci da launin fata musulunci ya ɗauke wannan man amana billahi duk wanda ya imani da Allah musulmi ne kawai fa kullum mu'minina ikhwa dukkan mu'minai yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun kadai dai ku sani cewa mu'minai bakakensu da fararensu da kabilunsu dukkan yan uwan juna ne idza kana asluhu yahudiyan idan mu'min ya zama asalinsa ba yahudi ne aw nasraniyan ko kuma wato bature ne aw sabiyan ko kuma sabi'i ne aw majusiyan ko kuma bamaguje ne aw aswada ko kuwa baki ne aw ahmara ko kuwa ja ne aw arabiyan ko farin balarabe ne fa kullum akhal islamu bainahu dukkansu addinin musulunci ya hada su yan wantaka inda ma na ɗaƙo bi shahadatai duk sanda suka furta la ilaha illallah muhammadun rasulullah wahum akuffa to suna daidai da daidai da juna ne ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugi sallana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan يا من لا شبيه له واقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الأنساب أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين